أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوانا جماعة المسلمين متعدن أبابا نصورا بنغرورين غير ليغاس ina miƙa gaisuwar musulunci gare ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna jaddada godiya ga madaukakin sarki da ya mana rahama ta haɗuwa a wannan wuri mai albarka ɗaya daga cikin gidajen ubangiji a wannan yammaci mai albarka yammacin asabar daren lahadi 23 ko 22 ga watan rajab na shekara ta 1434 ban rike da 'yan albashin ba don haka sai ku lisafa da kanku muna godiya ga Allah tabaraka ta'ala kan samun irin wannan dama ta haduwa mu ga juna mu gaisa da juna mu ƙara jaddada ƙauna da soyayya ta musulunci da ke cikin zukatanmu sannan kuma mu tunatar da juna mu faɗakar dangane da halin da muke ciki da bukatar da muke da ita zuwa ga gyara muna roƙon Allah ɗauke sarki ya mana dace abinda za mu faɗa Allah ya sanya shi akan sawaba Allah ya kawar da tuntuɓe da kuskuren harshe daga abinda za mu faɗi Allah ya sa ya zama hujja gare mu kada ya zama hujja akan babban abinda ya kamata musulmi a yau mai tunani gare shi shine menene hakikanin abin da ya raba mu da musulmi na jiya musulmi a da suna cikin kwanciyar hankali suna cikin aminci mu ko yau muna cikin hargitsi da rikici da tashin hankali musulmi a da ba su da makarantu da yawa ba su da littattafai da yawa amma fa suna da ilimi musulmi a da ba su da kuɗi da yawa amma suna da arziki muyo muna da makarantu muna da littafai hanyoyin karatu sun yawaita ga hansar ɗin kama abin da za karatu yana da yawa amma ba mu da ilimi muna da tarin kuɗi amma ba mu da arziki musulmi a can da za ka iske wato ainihin abinda suka mallaka na jin daɗin duniya baya da yawa amma ka sun fi mu ni'imar rayuwa me yasa jiya ta bambanta da yau wannan abu ne da ya kamata mu tsaya mai tunani mai kyau dangane da shi idan muna son mu dunkule ansar wannan tambaya ita ce cewa a da akwai tsoron Allah a da akwai gaskiya a da akwai amana a da akwai cika alkawari a da ba munafuci wanda yake yana son ka iyakar gaskiyarsa kenan idan ka ba mutum aminci ba zai yaudare ka ba in mutum ya faɗi magana kana iya shiga ɗaka da ita kana iya ƙarar da ita a yau waɗannan kwalitis su ne ba a damu da su musulmi a yau mun damu da zahiri mun damu da ayyukan da aka ɗora mana waɗanda muke gani ma junanmu amma ba mu damu da ayyukan zuka musulmi a dawa haka suke sayyidina ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma ya taɓa yin ɗawafi ya ƙare ya yi nafila raka'a biyu sai wani saurayi ba ƙureshi ta sai ce kai amma amala abu abdurrahman ga ka sahabin manzon Allah ɗawafin ka da sauri sallar ka da sauri sai ce gaskiya ne ya ce ku matasa na yanzu ai kun fi mu yawan ɗawafi kun fi mu yawan sallah kun fi mu ayyuka amma mun fi ku da abu uku mun fi ku gaskiya mun fi ku riƙon amana mun fi ku cika alkawari in muka lura waɗannan abubuwan da ya faɗa guda ku sune qualities na musulmi kuma su ne fasir su ne abinda suka raba mumini da munafiki da bin adabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce alamun munafiki guda nawa ne guda uku ne in yayi magana yayi ƙarya in yayi alkawari ya saba in an bashi amana cinye duk waɗannan abubuwa guda uku kana iya tattara su ƙarƙashin kalma guda ita ce amana domin lokacin da za ka faɗi magana mutane su saurare ka sun baka aminci amana ce lokacin da za ka ɗauki alkawari wanda ya yadda ka ɗaukan masa alkawari ai amana ya baka saboda ka duk muna da dunkule sifofin muminai mu tattara su ƙarƙashin me ƙarƙashin kalman amana sifofin munafikai ba sai mu ce cin amana wannan shi yasa Allah tabaraka taala ya sanya sifan amana daga cikin manya-manyan sifofin muminai har wanda ma ya sanya ta gaba ga sallah wallazina hum li amanatihim wa adihim ra'un sai ce wallazina hum ala salawatihim yuhafizun sai da yace suna cika alƙawari suna rika amana suna cika alƙawari sannan yace suna tsaye da sallah saboda me saboda ita kanta sallah amana ce tsakaninka da Allah da haka za mu ga Allah tabaraka wa ta'ala ya ba amana girma ya ba ta matsayi ya muhimmantar da ita sadauke sarki ke ta inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha ha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula Allah ce mun gwada amana masammai mun ce gata mun gwada ma ƙasa mun ba duwatsu duk suka ce ba su iyawa amana nauyi gare ta amma sai ɗan adam ya ce ina take a kawo a kawo Allah ce ina kana zaluman jahula abubuwa biyu ke tattare da ɗan adam su suka sa bai ji tsoron ɗaukar amana yadda sammai da ƙasa da duwatsu suka ji tsoro ba innahu kana zaluman jahula dan adam mai zaluntar kansa ne bai cika duba maslahar kansa ba sannan mai yawan jahilci ne akwai wanda hankalinsa bai saurin kai gare su haka sai mutane suka kasu kashi uku dangane da amana da suka ɗauka wani faida ɓoye ya rika tsakaninsa da Allah wani faida ɓoye bai ɗauka ba ya suwa wani a zahiri ya rika amma a batini ya kiya zaka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗe su duka yace li yu'azzib Allahu al-munafiqin wal munafiqat waɗanda suka rika amanar a zahiri ka tarar da su a masallaci ka tarar da su wurin karatun Qur'ani ka tarar da su makaranta in sun yi magana ka ji ta daram dam dam lalle addini amma a ɓoye su ɓarayi ne a ɓoye su masu ha'inci in suka keɓe ba mai ganin su za su saba ba almunafiqina wal munafiqat Allah ce Allah zai musu azaba wal mushrikina wal mushrika wa'inda su ma zahirin su da batini sun zubar da amana su ma Allah ce zai musu azaba يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات تتي وتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما وإن سكرك أمانة أظاهري دبائني وإن سوني الله زي توبا غريسو وبنجي مي غافرا نبيت malamai suka ce amana mataki-mataki ce kuma yana da kyau musamman amana kashi-kashi ce domin da yawa in ana maganar amana a ƙasar nan musamman sai hankalinmu ya koma ga shugabanni ai ba su da amana azzalumai ne barayi ne sai ka jera faɗin sai mai gaskiya in ka bi shi gidansa shi ma mai gaskiya ne in ka duba aikinsa babu amana a ciki almajiri a tasha ko a gidan mai inda za ka kira shi ka ba shi amana ta kuɗi ka ce ya raba mai uwansa in dai ba so riga sun gani ba ha yana da wahala ya cika ba haka amma a kullum shugabanninmu ba su da amana shugabanninmu azzalumai ne shugabanninmu barayi ne shugabanninmu makaryata ne shugabanninmu su yi alkawari sun saba amana mataki mataki ce akwai abin da ake cema amanar Allah wanda ya kunshi abubuwa guda uku na farko amanar addini ita ce wacce Allah tabaraka wa ta'ala ke ta inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilna wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula amanar addini ke kowannen mu ya dauki alkawari ga Allah cewa zai bauta ya ɗauki alkawari ga Allah ba zai yi shirka ya ɗauki alkawari ga Allah cewa zai bi manzanni zai da'a ga dokokin Allah zai zama mai bin alƙur'ani mai bin umarnin Allah mai kauce ma'ani wannan ita ce babbar amana wadda domin ta aka halicce mu shi da tabaraka ta rake cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba galici mutane aljanu da mutane ba sai domin su bauta ne ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutim ba ni bukatan arziki da gare su ba ni bukatan su ciyar da ni inna ma huwa razzaq dhul quwwati don haka tsayar da tauhidi shine amana ta farko da aka dora musu kuma shi yasa dukkan annabawa addinin su ya ginu akan me akan tauhid inni lakum nasihun amin inni lakum rasulun amin an i'budu Allah wattaquhu wa ati'un وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا كلمة تفرق وتمن ذنيك من سوى توحيد kuma annabi sallallahu alaihi wasallama da ya aiki jekadu domin su karantar da addini abin da yake suke da ya aiki mu'az zuwa yaman abin da yake masa innaka ta'ti qauman ala kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilay an yashhadu an la ilaha illa allah wa anni rasulun mu'az zan aike ka jekada zuwa yaman zaka yi wa'azi zaka fadakar ka sani waɗanda za ka je wurinsu ahalul kitab ne mutane ne masu ilimi ka san irin magana da za ka yi da su mai wa'azi abu na farko ya san mutanen da yake magana kar ka je a jami'a kana magana irin wacce ake a karkara ko ba haka ba kar ka je a birni ka zo kana magana wadda ake a makarantu misali na ƙauye da sauransu da firamare sai ce to idan ka je wa'azin farko da za ka yi masu a yashadu Allah ilaha illallah wa anni rasul tauhidi to wannan ita ce amana ta farko akan mutane kuma ita ce amanar Allah amana ta biyu ita ce amanar gaban jikinka idon nan naka gani da kake amana kunninka da kake saurare da shi amana ƙafafunka amana hannunka amana تبارك وتعالى يتي إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا دجي دجني دزوتيا دك في الله يتمي دجني بسنان القيامة النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه ba wanda zai daga dugadugansa ranar alkiyama a gaban Allah sai an masa tambaya an umrihi fi ma a rayuwarsa ina ya karar da ita lokaci ƙuruciyarsa ya yi da ita kuɗinsa ina ya samu ina ya shigar da su Allah zai maka hisabi naira naira sannan abin da ya sani ya yi aiki da shi ko bai shi yasa Abu Darda radiyallahu anhu yake cewa inna akhwafa ma akhafu idza waqaftu ala al-hisab an yuqala li alimta fa madha amilta fi ma alimta ba abin da nake tsoro ba abin da nake fargaba kamar in zo gaban Allah a tambaye ni abin da ka sani ka yi aiki da shi ko ba kai saboda haka gaban jikinmu amana ne a kuma shi yasa ranar alkiyama Allah zai da'i bakin ba zai yi magana ba al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun yau za a daɗe bakin hannu ya faɗa ya ce ni na yi signature ni ne na kama kafa ta ce ni na tafi ni aka ingiza ni aka tasa ƙera ta sai da na je wuri kaza aka yi ɓarka haka za su faɗi yakin alkhairi ni na ɗauko alƙur'ani ya karanta Allah da ni ne ya tafiya zuwa masallaci Allah da ni ya je sada zumunta duk abin da kai zuwa su faɗa amana ta uku ita ce amanar iyali iyalin ka da ke ƙarƙashin ka matan da ka aura ƴaƴan da ka haifa ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijab عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سورك إيالك أمانة لغيرك سني الدين كذا أتنبه بس هي الدين كذا أتنبه سوء إيدا صلى كذا أتنبه me ke faruwa a ɗakin yaranka samari wani irin fina-finai ake kallo waɗanda irin hotuna aka liƙa me ke faruwa idan ƙarfe ɗaya na dare yayi ƴan mata a cikin gida me suke yi da hansas ɗinsu wannan lokaci duk Allah zai tare shi matarka ina ta shiga ina ta fito ya take wankan janaba duk waɗannan abubuwa ne da Allah tabaraka wa ta'ala zai tare amana ce wayannan su ne amanar su sannan akwai amana ta mulki mulki yana nufin nauyi yana nufin wani aiki wanda za a ɗora ma wani na shugabanci a baka na ƙasa a baka na jiha a baka na unguwa a baka na masallaci a baka na ƙungiya a baka na kwamiti a baka na ma'aikata a baka na wani ɓangare na wani reshe kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an kowa yana da wani bangare da mulki da shi shi ma wannan amana ne idan mulki ya yi ma yawa aiki ya yawaita shari'a ta yadda kai delegatin ka sa wasu amma fa duk wanda za ka sa ka sa shi tsakani da Allah Ubaidullah ibn Ziyad ya kai ziyara wurin wani bawan Allah sahabi ba ya da lafiya lokaci shi kuma yana gwamna a Kufa ya ce na gode da ziyara ni kuma ina so in baka wani ilimi mai amfani gare ka ka sani kunnuwan nan nawa sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ناجي من زعل لنا تيوا باب ونباوة دا الله زي باشك يوم وسؤال أمه ya mutu ranar da zai gamu da Allah yana mai cin amanar wa'annan bayi face sai Allah ya haramta masa shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da Allah ya bashi iko ya ɗora wani akan jama'a wanda ya san akwai wanda ya fi shi cancanta to wannan mutumin ya ci amanar Allah ya ci amanar manzon Allah ya ci amanar mutum sadaka mulki amana ce babba shi yasa lokacin da wasu suka zo suna roƙon manzon Allah ya basu ba wani mulki bane menene suke so a basu aikin kwamitin zakka su je su karɓi zakka daga wani gari alaihi salatu ce innaha amana wa satakunu nadamatan yawmal qiyamah فإنها نعم المرضعة وبئست الفاطمة زلتي ملكي أمانة كما زي كسن ندامة رانا القيامة ملكي رند يكي باكا نونو أكوي دادي رانا يأي أكوي بلاي saboda haka annabi ya ce ma abu zarar gifari إني أحب لك ما أحب لنفسي وإني أراك ضعيفا فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم yace abu zar duk abin da nake so ga raina ina so baka shi amma fa na ganka kana da rauni la ilaha illa abu zar al-gifari mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suna boyon addini ya fito bakin kaba ya ce ashhadu an la ilaha illallah aka bashi kashi aka yi ta dukansa sai da ya suma ya farfado manzo Allah ya ce ka hakura ka lallaba ka je garin ku ya ce wallahi manzo Allah kashin nan dadin sa nake ji wallahi sai na koma saboda tsabar imani amma annabi ya ce na da rauni wanda irin rauni ne yake aka ce kar yayi mulki ya ce fala ta'ammaran na alasnain kar ka kuskura mutum biyu su ce kai shugabansu wala ta walla yanna mala yace kar ka yadda a baka ajiyar dukiyar marai wani irin rauni ne yake da shi rauni ne daga bangaren tunanin saboda abu zarar da fari yana da wata fikira cewa kuɗi bai halalta a ajiye shi ya kwana duk abin da ka samu yau ka kashe shi ya gobe Allah ya baka kan wanda yake ɗauko amana dukiyar jama'a ka bashi ya kasa wani ka bashi amana dukiyar marayu a ya shiga uku ko ba ka muna da irin su masu mulki wanda za a gaya maka mai rariyar hannu ne sai a ce maka tun yana firamare kuɗin tara da ake bashi ma kyauta yake yi shi komai ya samu mutane yake ba to yau ka ce shi ne ciyaman na local government duk kuɗin wani welfare za su kare ba za a je asibiti ba ba za a je makaranta ba ba za a kawo ruwan sha ba ba za kuma ba za a kula da shi ba kawai mutane za su yi ta zuwa gidansa yana ɗauki kuɗi yana ba kaga wannan ya shiga uku domin ya ci amana shi yasa manzo Allah sun ce wa innaha satakunu nadamatan yawmal qiyamah duk wanda ya mulki sai ya ci zuwa saboda me saboda da zaran ka rika mulki alkiyama zaka tashi da inko ga hannunka idan ka yi adalci adalci kaza zai bayyana ya warware ko sai da umar dan haddani Allah ya ji kansa da rahama Allah ya yarda da shi sai ya tashi da inkwa adalci sai zai warware shi to in baka da adalci ga zai warware ka akwai amana da kudi almalu amana kudi amana shi yasa Allah tabaraka ta'ala ke ta wa anfiqu mimma razaqakumullah arziki na Allah ne shi ke bayar ba da baran kake baka arziki ba kar ka irin na karo na kace innama utitu ala ilmin indi ai mu muna da dabara ne mun iya ne duk dabaran ka wani ya fi ka dabara wani ya fi ka neman kuɗi wani ya riga ka sammako wani ya fi ka kokari wani ya fi ka bada lokaci amma Allah bai bashi bai baka to abin da ya baka nan amana ya za ka yi da shi inda ma za ka samu kudin shi ma amana karkarin ka yaki halatta yaki haram a tattara wani ya ce mini wai harami yadda ya ce kenan ya ce halali ya ke cewa ya ce a sha'a wannan shekara ashirin ina neman ta ban samu na ce to ka sani ba za ka mutu ba duk arzikinka sai Allah ya baka don haka kar ku yi saurin nema ku nemo makan ku haram duk arzikin da Allah ya rubuta zai baka lalle zai baka in ka yi gaggawa ka nemo shi ta hanyar da bata dace in ka yi hakuri Allah ya kawo ma shi ta hanyar da bata dace akwai amana ta ilimi abinda Allah ya sani da kai shi ma amana amana babba ga ilimi shine kai aiki da shi yasa magabata ba su karatu don su zan malamai ba su karatu don su karantar suna karatu ne domin su yi aiki da shi kuma duk abin da suka ɗauko sai sun fara aiki da shi imam ahmad ibn hanbal yana cewa wallahi ban taɓa rubuta hadisi ba wanda ke umarni da wani aiki sai na yi aiki da shi sannan in rubuta shi yake har sai da na karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wanzami ya yi masa ƙaho ya ba shi dinari ya ce na kira wanzami na saya mani ƙaho na ba shi dinari sannan na rubuta ne والعلم ليس بنافع أربابه ما لم يفد عملا وحسن تبصري سيان عندي علم من لم يستفد عملا به وصلاة من لم يطهري فاعمل بعلمك توفي نفسك وزنها لا ترضى بالتضييع وزن المسلمين ilimin da aka tara ba aiki da shi kun san matsayinsa mutum ne ya kwana yana sallah amma a waye gari a tambaye shi ce ai duk na kashi dare ina sallah amma fa ban yi arwala ba sallah tana da amfani to ilimi amana ne kai aiki da shi sannan ka sanar da mutane وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس wala tattabu malamai wajibi ne su faɗi gaskiya kuma su faɗe ta bisa ga amana kuma a lokacin da suke magana masu signature ne muwaqqi'una ne an rabbil alamin shi yasa kwarai gaba na ke faɗuwa suka ce za a mani fita ba irin wayar da nake jin tsoro irin wanda zai ce a karamaka Allah tambaya gare ni domin duk abin da zan su faɗa masa ko na ce ko ban ce ba kamar na ce Allah ya ce saboda shi bai tambaye ni don ina mansur sokoto zai tambaye ni ne don yana zaton na san abin da Allah ya ce shi yasa malamai ke cewa man man akhtahu man akhta ala adri faqad usibat maqatilu duk malamin da bai iya fadin tani ban sani ba to shi wannan kuma sa kabbara hudu an gaba dole ne malami ya tsaya iya inda ya sani ana wata babbar fada sai wani ya tambaye sarkin malamai ce gafarta malam ina da tambaya ya tambayar sai kare sai ce wallahi ban sani sai fusata gaban sarki ya ce duk albashin da ake ba ka kana sarkin malamai in tambaye ka ce baka sani ba sai murmushi ya ce ai ana bani albashi ne kan iya abin da na sani inda ana bani albashi kan abin da ban sani ba ne to da sarki ba zai iya biya na albashi taskasa za ta kare sarki ya ce a ninka masa albashi saboda ya san abin da yake don kana malami ka ɗauka ta komai ka sani ka shiga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba ɗaya ba ba biyu ba akan masa tambaya ya shiru sai jibril ya zo su da sako daga wurin sa shi sa muke gani yas'alunaka anil khamri wal qul wa yas'alunaka anil anil jibali fa qul yas'alunaka anil anil mahidi kul huwa adha suna tambayar ka ga amsa suna tambayar ka ga amsa akwai sanda aka tambaye shi yace ku zo gobe zan ba ku amsa saboda da tun yau zai hadu da jibril yadda aka saba sai Allah ya ki aiko jibril sai da aka yi kwana goma sha hankalin sai tashi Allah ta'ala ya ce masa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilu dhalika ghadan illa in sha Allah wa rabbaka idha nasit aqul asa an yahdini rabbi لأقرب من هذا رشدا so ilimi babbar amana kuma ba wanda yake cikin hatsari game da amana kamar malamai idan ka ja mutane zuwa ga hanyar da ba daidai ba kashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta sha'anin alkalai da wannan sha'ani na malamai ya ce alkalai guda uku ne biyu 'yan wuta ne ɗaya ɗan aljanna alƙalin da ya yi hukunci ga abin da bai sani ba mazala ce wannan dan wuta ne alƙalin da ya yi hukunci ya sani ya kauce masaninsa mazala ce shi ma wannan dan wuta ne alƙalin da ya yi hukunci bisa ga sani akan sani ya faɗi abin da ya sani mazala ce kaji ɗan aji haka shi ma malami shi yasa kullum ubangiji ɗauke sarki ya sa aƙalla sau talatin da takwas ko talatin da hudu kada da shafa'i da wuturi sau talatin da bakwai muna cewa ihdina sirat al-mustaqim sirat alladhina an'amta alaihim ghayr al-maghdubi alaihim wala ad-dallin bangiji ka dora muka hanya mai kakkiya ba hanyar maghdub alaihim wanda sun san gaskiya suka kibinta ba hanyar dalil waɗanda sun nemi gaskiya wasu gane saboda haka malami wajibi ne ya ji tsoron Allah wajibi ne ya zama mai amana dangane da jama'a da suke sauraron shi daga da jama'a da suke kar ya yi amfani da matsayinsa na malam ya halaka mutane ko ya dora su akan bata ko ya masu fatawa bisa ƙarya sannan akwai amanar harshe duk abin da bai fito bakinka amana ba abu mai hatsari duniya irin harshe manzala sallallahu alaihi ce wa hal yakubbu an-nas ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim akwai abin da ke wurga mutane jahannama da sauri kamar harsunansu mutum zai faɗi kalma ta yarda Allah bai ɗauke ka wani abu ba amma Allah ya rubuta masa yardarsa har ranar tashin kiyama ce na yarda da kai da kai duk abin da kake ba zai cuta maka saboda ya faɗi wata kalma ta alkhairi mutum yakan faɗi wata kalma ta sharri manzo Allah sallallahu alaihi ce bai ɗauke ta komai ba kamar kuda ya bi ta kan hancin ka kai haka amma Allah zai rubuta masa fushinsa har ranar tashin kiyama saboda wannan kalmar da ya faɗa akwai amana ta hulɗa duk mutumin da ya kulla hulɗa da kai ya baka amana wanda ya baka aure ya baka amana wanda ya kulla ciniki da kai ya baka amana wanda ya baka haya ya baka amana kana tele ya kawo maka ɗinki ya baka amana kana bakaniki ya kawo handset ɗinsa ko agogonsa ko babur ɗinsa ko motarsa shi ke da kayansa amma kai ke da sani ilimin da kake da shi kake amfani da shi amana ce zai baka aikin karfi ne ya sa ka mesin ne da lebara an baka kwangila dukkan ukud ga baki ɗayansu amana akwai amana ta ajiya a baka ajiyar a kuɗi a baka ajiyar wani abu a baka kula da iyali a je makka la ilaha illallah kuji wani babban wuri da ake cin amana ko a kan sana'arka kana likita mutum ya turo matarsa ta yi check up a wurinka ka duba ta sai ka ci amana duk waɗannan nau'o'i ne na amana waɗanda Allah ta baraka ta'ala ya ɗora a kan mutum to ga yamin ina sauran magana cewa wai shugabanni suna cin amana mu ba ma ci binciki kanka saboda Allah kana iya wasanta kanka da cewa kai amin ne to mu sani ya ku ƴan uwa ba mu zama mumminai sai mun zamo aminai shi yasa dukkan annabawa sukan gaya wa mutanen su inni lakum rasulun amin duk da wanda zai kawo wahayi zuwa ga manzo Allah Jibril Allah ya kira shi amin wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين النبي موسى عليه الصلاة والسلام tun bai zamo annabi ba ya samu wannan shaida lokacin da ya zo madiyan wa wajada alaihi ummatan min an-nas yasqun wa wajada min dunihim imra'atayn tazudan qala ma hasbukuma qala ta la nasqi hatta yusdira ri'a wa abuna shaykhun kabir akwai ilimi mai yawa tattare da haya babu lokaci da za a fayyace yan mata sun zo sun tsaya bayan mazaje suna jiran mutane su gama shan ruwa su gama shayar da dabbobin su ko su shayar da su sai ce wannan bayan Allah ne kuke yi anan mace mai kunya ba ta cakuduwa da mutane namiji mai amana bai yarda ya ga mace tana wahala ya kyale sai tambaye su me sha'anin ku suka ce muna jira mutane su gama shayar da dabbobin su mu sai mu shayar da namu fa saqa lahuma thumma tawalla ila dhil wa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين الشاهد شيء ما قال قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجر القوي الأمين take in mata suka yi annabi musa shi da cewa yana da karfi don sun ga aikin da ya yi sannan amin ya aka cikin minti biyar suka gano amintacce to duka haka haka duka annabawa suke tun annabta ba ta zo musu ba abinda mutane ke sanin su da shi shine aminai ba su cin amana ba su yaudara a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke saurayi dan shekaru 25 yana kusa da zai yi aure sai Allah ya kawo wani hatsari maka'aba ɗakin da laraba suke darajanta shi a matsayinsa na ɗakin Allah awwalu baitin wudu alinnas gida na farko da aka gina don ibada a tarihin ɗan adam sai wata mata ta zo za ta yi turaren wuta da daddare ba mutane ashe ba ta sani ba wani ƙyanƙashe ya faɗi ya kama ƙyallen ka'aba ta gama turare ta wucewarta a hankali ya ruru ƙyallen ya kama ginin ka'aba ya kone ya yi rauni sosai ana haka kuma sai ga ambaliyar ruwa sai kasance ana jin tsoron kowane lokaci yana iya faduwa za ka sai ƙurai sha suka ce za su sake ginin ka'aba to da farko suna fargaba suna tsoro waye sai rusa ɗakin Allah sai walid ya ce musu da wace niyya za ku yi da niyyar gyara ko da niyyar ƙurai suka ce gyara ya ce to Allah ba zai turga ta masu gyara suka ce mu dai ba za mu iya ba ya ce to ku bari ni in fara amma ni ma abin da zan yi suke zan samu ɗan ɓangare sai in janye tubali guda ya ce in gobe sai kuka gana mutu Allah ya kashe ni to ku kuma da shi in kuma Allah ya kyale ni to ya yarda da burusa to haka aka yi da aka yawa ya gari lalata aka rusa gaba ɗaya sai aka sake gini annabi sallallahu alaihi da shi aka yi aiki amma cikin hikimar ubangiji ba shi nan sai aka cimma wata gaba mai muhimmanci a ginin an zo ga hajarul aswad dutsen da jibril ya ɗauko daga aljanna ya kawo annabi ibrahim da annabi isma'il a lokacin da suke gina tsaki yana da wata kusurwa inda annabi ibrahim ya ajiye shi annabi musallallahu alaihi ya faɗa mana cewa wannan dutsen fari ne tas wa inna ma sawwadatu dhunubi bani adam zunuban adam ko zo ya taba ko zo ya shafa zunuban su suka sa ya baki har ya koma ana ce mishi alhajarul aswad bakin dutse to wannan dutsen mai daraja ne tunda daga aljanna yake kuma shine asasin gidan Ibrahim alaihi salam an zo gurin sa sai aka yi gogoriyo aka yi cicirin da wa zai dauko shi dora wurin banu hashim su ce su ne banu abdul muttalib su ce su ne banu Auf ibn Malik su ce su ne, Banu Umayya su ce su ne, Banu Bakr ibn Khalid kowane gida ya ce shi zai. Kowa ya ce ai kun san mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza. Rikici ya harɗe kura ta murtuƙe aka ce a nemi makamai. Ana haka sai wanda cijo ka san shekaru suna da amfani. Ko babu ilimi idan mutum ya girme ka to ka sassauta mashi. Yasa Hausa ke cewa wai abinda babba ya hango yaro ko ya hauduro ba zai hango shi ba sai da cije ya ku jama'a ku kwantar da hankalin ku na saba muku mafita ya za a yi ya ce mutum na farko da zai shigo mana a nan ku sanya shi alkali duk hukuncin da ya ku amince ka to shi ke to bari a gani waye da ko waye suna rufe bakin su sai ga muhammadu dan abdullahi yana saurayi mai albarka sai ga wuri ya yi haske razina bil amin razina da murya guda suka rinka faɗin mun yarda da amintacce mun yarda da Allah yana sai gura musu matsayin saboda haka da ya zo shi kuma sai ubangiji masa ilhamin ta haka dabara maimakon ya ce a gidanmu ne ko gidan suwa ne ko ya ce ga kabilar da tafi sai ce wannan shine matsalar kuska ce cikin matsalar ku ta warware sai ya cire mayafin sai shimfiɗa. Ya ɗauko dutsen nan ya ɗora, wai dutsen ba falawi ne da shi ba. Ya ɗauko dutsen ya ɗora a kan mayafinsa. Sai ya ce kowace ƙabila ta bani wakili guda. Suka bai sai ce to kai ka mana kai ka mana su goma sha biyu. kabilu goma sha biyu na ƙurayshawa yace kowace ta kama yace ku ciro suka ɗago shi sannan shi da hannayensa masu albarka ya ɗauka ya saka a wurin da ya al'amin radina bil amin abin da fito bakin su ke shi yasa ko lokacin da Allah ya ce masa wa anzir ashirata kal aqrabi shekaran sa uku yana boyon addini gidan wani bawan Allah ake zuwa yaro ne matashi dan shekara goma sha shida ya za a yi tsammanin manzon Allah ta rasu da ke da shekaru arba'in zai je mitin gidan ɗan shekara goma sha shida ga gidan abubakar ga gidan usman ga gidan abdurrahman ibn auf dattawa ga manya manyan kabilu sai wata karamar kabila yaro a cikinsu sunan yaron al'arqam ibn abil arqam kuma ba a san ya musulunta ba a gidansa ake zuwa ana mitin in za a yi sallah sai an shiga daji in ka kabbarta ka ji ɗuriyar mutane ta kai maza ka warga duk ƙasan ka zauna ka yi kamar wani aiki kake bayan shekara uku sai Allah ta'ala ya ce wa an zira ashira ta kala fito fili ka yi wa dangin ka makusanta wa manzo Allah sarrafa abin da ya a lokacin sai ya ce sai ya duba ya yi nazari wacce kafa ce ta watsa labarai a wannan zamanin akwai dutsen safa duk wanda ya zo da sanarwa ta yaƙi ko shela ta wani bala'i abin da yake su duk gari ya sani to ta yake hawa ya yi ihu su duk mutane gari su a can ne manzo Allah ya wurin ka kiran su kabila kabila gida gida suka taru duk wanda baya samun fitowa a lokacin sai ce wani tafi wanda baya da lafiya misali wani ka je ka sauraro mu ne ne yake faruwa sai da suka gama haduwa ga baki daya sai manzo Allah ya haka musu taro sallallahu alaihi yace ya ku dangina ya ku jama'a ya ku ƴan uwana yanzu nan da nake saman dutse inda zan ga muku cewa nan baya da ni su suna ƙasa shi yana sama inda zan ga muku cewa nan baya da ni akwai runduna wacce ƙurarta ta murtuƙe sun zo su yaƙe ku aw antum musaddiqiyya za ku gaskata ni suka ce wallahi muna gaskata ka ma jarrabna alayka kadiban qat da dai ba mu taba jin kai karya ba sai manzo Allah ya ba wannan zan gaya muku inni lakum indi nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid ku sani ni na zo muku da sako daga wurin Allah ina mai gargadi gare ku ku koma gare shi tun bai saukar da wata azaba mai raɗaɗi a kan sannan ce ya ku mutane na ku sani wallahi da zai yi in yi ma mutanen duniya ƙarya gaba ɗaya ku ba zan da zai yi in ci amanar duniya gaba ɗaya ku ba zan ci amanar to ku sani wallahi za ku mutu kamar yadda kuke bacci za a tashe ku kamar yadda kuke farkawa ku sani daga aljanna sai wuta don haka ku zaɓi ku zaɓi na yi tun aljanna da mutane wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan an ne san abin tatte ne an san mai gaskiya ne baya karya baya ha'inci yau ya zo da babban magana sai shaƙi abu lahab shi ne ya tashi ya yi surutu ya tabban laka sa'irar yau kai ar alihara jama'a dukkan wannan magana ne ka fito da mu daga gidajen mu shine Allah ya saukar da tabbace da abi lahabin wa tab wacce ake karantawa har ranar da za a nade kasa da waɗanda suke cikin ta sau da haka amana wajibi ce gaskiya wajibi ne cika alkawari wajibi ne abin bakin ciki ne a ce musulmi a yau an wuce mu da waɗannan abubuwa guda in ka je kasan turawa za ka ga musulunci ba za ka ga musulunci in ka zo nan za ka ga musulmi ba ka ga musulunci haka wani ya faɗa musulunta ya yi a ƙasan turawa amma da ya zo ƙasashen larabawa sai wannan comment ya ce na zo na ina ƙasan turawa inda na ga musulunci ban ga musulmi ba yau na zo inda ga musulmi ba musulunci duk wanda ya magana ba tabbas ga magana duk wanda ka ba amana ba tabbas ga riƙewa duk wanda kai alƙawarin shi ba tabbas ga cika al'adar tamu ma a nan inda kuke lagos sai musulmi yana neman ma'aikaci amintacce sai a gwada mashi sylvester ko a gwada mashi emmanuel saboda ni saboda in ya kawo ɗanta ne ko ya kawo muhammadu to yana jin tsoron da ya buɗe kwamfuta sai ya ga wasu a sirransa daga nan zai fara buga waya zuwa yola zuwa kano zuwa sakkwato yana faɗin ga abin da ya faru amma su waɗannan an amince ba za su yi ba za su yi addinin me yasa saboda an bar tarihin kwarai a baya an bar zamanin da dattijo biyu za su zo wurin alkali suna neman yanke ba hukunci menene husuman ku wannan ya ce Allah ya taimaki alkali na sayi gida ga wannan bawan Allah na zo ina so in yi gyara na kasa wani bangare na gidana sai na tarar da fuskar kuɗi an yi ajiya a ciki na zo masa da kuɗin da ya ce shi kuɗin ba haƙƙinsa bane na wani ni kuma na san ba haƙƙina bane na dan Allah alƙali ka yake mana hukunci alƙali ya ce kai kana da ƴaƴa ya ce ina da ƴa mace kai kuma bai ce ina da ɗa namiji ce to ku haɗa su aure ku ba su kuɗin annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗin wannan labari annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana ba mu labari tun gabanin mu wani abincaccen mutum da ya ba wa Allah amana Allah ya tsare mu yanzu Allah ya ce wani mutum ne ya ce a bashi bashi aka ce je ka nemo lamuni ce Allah ke lamuni aka ce je ka nemo shaida ya ce Allah ne shaida ta tube ce na imani da Allah gashi ya ɗauki dinari dubu ya bashi yaushe za ka dawo da shi ya sa rana ya je bukatarsa lokacin da zai dawo da amana ya zo zai tsallaka ruwa babu jirgi ya ce ubangiji wanda zai bani amanar nan na ce lamuni ya ce lamuni na ce kai ne ya ce shaida na ce kai ne ubangiji ga amanar nan ban iya kai da ka sai ya samo ni ice ya sassaƙe ya kulle kudin a kyalle ya sa ciki ya toshe sai ya ɗauka ya kaɗa a kan shi ne tafiyar sa gida bayan wasu kwanaki ya sake dawowa ya yi tanadin wasu kuɗi ya tsallako ruwa ya zo gurin wanda ya bashi amana wanda ya bashi bashi yana bashi hakuri cika ya hakuri wallahi lokacin da ya cika lokacin da alkawarinmu ya cika na zo bakin ruwa ina neman jirgi ban samu sai ya murmushi ya ce lokacin da zan baka bashi wa kace zai maka lamuni ya ce Allah wakati zai maka shaida ya ce Allah ya ce to ka ba shi amanar ko baka ba shi ya ce na ba shi ya ce to ya kawo ya ake yi ya ce abinda aka yi shi ne ranar da alkawari ya cika na fito zan tarbe ka bakin ruwa na jira har yamma ta yi bangan ka ba ya ce to sai na hangi wani icce yana zuwa na ce to bari in ɗauki wannan in kai gida la'alla in ya bushe iyali na za su kona su yi makamashi da shi ya ce ina ya da iccen sai wannan kyalle ya faɗo ko da na buɗe ga tsabar kuɗi dirhami dubu na tabbatar da amana kace Allah ya kawo Allah maɗaukakin sarki ya yi mana alkawarin tukuici guda uku idan mun tsare amana tukuici na farko idan muka tsare amana Allah zai ba mu aminci in muka lura akwai alaƙa tsakanin al'amru wal amana kuma wannan shi yasa a yau ƙasashen turawa suka fi mu kwanciyar hankali ba musulunci suke ba shari'ar Allah suke ɗabbaƙawa ba amma suna kwatanta gaskiya suna kwatanta cika alƙawari suna kwatanta riƙe amana ka je ingila ka gani number 10 downing street gida ne gidan shugaban kasa za ka wuce gidan wani talaka don ka je gidansa ka wuce gidansa ka je gidan wani talaka shugaban kasa su kutum za a zo ƙarshen shekara gidan da yake tare da iyalinsa haya ya mai gida ya ƙara kudin haya gwamnati ta ce wajen ƙarin ya yi mata yawa ala tilasta kwashe kayan sai koma wani gida da gwamnati za ta ɗauka masa wanda bai kai tsadar wannan ba a zo a sanya wannan gidan kasuwa wani tsohon mataimakin shugaban ƙasar najeriya ya biya kuɗin gidan gaba ɗaya a ƙasar turawa ne mai mulki zai yi ta'asa zai yi taɓargaza zai yi tuntuɓe guda ɗaya da asirin ya tonu sai ce ga aikin ku na aji ya yi resigning muku a nan wajen mu alfahari ake yi duka wannan abubuwa ne da suka faru daga baya lokacin da shagari ya takara da mai tama waye mai kuɗi a cikinsu waye fitacce a cikinsu waye gogaggi ɗan siyasa a cikinsu don me aka zaɓi shagari domin a lokacin ana neman wa zai yi gaskiya wa zai yi amana a da ɗan boko in ya kuskura bai karbi allowance na sayan mota ba har ya tara abin sayan mota sai ya shekara ba wanda ya sai na da koyon keke a yau ne ma kake yi ina ne za ka saci kuɗin mutane ka zo kana ba su suna dariya suna murna ai alhamdulillah in ma aiki ka samu za a ce wuri mai tsoka ne wuri mai kone wannan shi yasa Allah ya ba su aminci ya hana saboda tukuici ne na amana tukuici na biyu goro na biyu da Allah ya alkawari mu masu amana shine zai ba su zuri'a ta kai zuri'a da za su ji sanyinta zuri'a da za su yi alfahari da ita mu duba tarihin musulunci sai na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda shine mutum na farko da ya fara patrol irin wannan da ake da dare sintiri bayan sanda yake saba dan agaji da kansa yake patrol shugaban ƙasa da kansa yana yawo cikin dare yana duba ya halin al'ummar a cikin haka ne wata rana zai wuce gindin darnin wani gida sai ya ji yariya tana kaka tana cewa ke wance ta shi ki sa manono ruwa tun gari bai waye ba yanzu kan umar baya ganin mu yariya ta ce haba kaka idan umar baya ganin mu to ina ubangijin umar ashe shi baya ganin mu Umar sai ya sa alama ga gidan gari ya waye ya sa aka zo masa da wannan yarinyar sai ya neme ta aure ma ɗansa Asim su ne suka haifi Ummu Asim wacce ta haifi Umar ibn Abdulaziz sarki mai adalci wanda duk a tarihin duniya ana magana wani matashi ana kiransa Sabit almajiri ne ba kuɗi ba aure yunwa ta kama shi ya yi kwanciya masallaci ya gaji ya fito ya fita kan wani lambu kawai ko da riba wani apul sai ya burge shi sai sa hannu ya bantala ya ci a yanzu ya koshi hankali ya dawo akalla dai mace ya kawar da raɗaɗin yunwa hankali ya dawo sai da yana tunanin to ya zan yi da mai wannan gona ranar alkiyama haka ya shiga nema ya shiga nema ina da aka gwada mashi gidan shi je ya same shi ya ce dattijo don Allah alfarma na zuwa roƙi kai ce menene ya ce wallahi lalura ta kai ni na saci apul ɗin gonar ka guda ɗaya na ce amma don girman Allah yana so ka yafe dattijo ya kalli yaro ya ga irin waɗannan ne fada in aka ba su amana za su ci ya wanda yana roƙona ya gaba sabon da sai ji ce sam ni ba zan yaƙi ba biya na zaki yace wallahi ba ba ni da abin da zan biya ka yace ai ko ba yadda zan yi yaro ya tafi ya tarar da shi gona ya tarar da shi gida sai shi to ka san abin da za a yi yace zan yaƙi maka amma da sharadi guda afurfa ya daya yace baba menene sharadi wallahi ko menene na yi in dai za ka yaƙi yace in kana so yi aiki shekara guda gonar ka na yaƙi sai ce duk ba wannan bane yace ina da yarinya mar abin nan ba ta ji ba ta gani ba ta da gurguwa ce kuma ita nake so ka aura amma zan biya masa daki yace tabi ba ma wata hanya sai wannan yace babu in dai ka yadda baka da masa shi ka bani wuri ya ce baba na amince aka kawo masa amarya yarinya sun kowa kin wanda ya rasa kyakkyawa idan ta lafiya lau kafafunta sumal hannayenta daram ya ce amma ba ke ce baban ke ce ta ce ni ce ta ce ya ce gurguwa ce ta ce kafafun na ba su taɓa zuwa wurin sabo ba ya ce makauniya ce ce ba na zuwa wurin barna ba dai inganta ya ce ba kifi kurma ce ta ce banda karatun ƙurani komai ban sani kuma ni dai ya ce karatun ƙurani kawai nake karantawa da hadisi waɗannan bayan Allah su ne Allah ya ba su haifuwar Abu Hanifa. Wani shi kuma na kiransa Mubarak. Mai gadi ne, shi ma gona yake gadi. Mai gona ya zo, ya ce da Allah ka samu mani ɗan rumani amma ka nemo mani inda yake da zaki inda ya nuna ne zaki. Ya je ya ɗebo masa ka tasa ya kawo. suke wannan tsami da shi tsami ne da shi nemo min wani ya je sake ɗebo ne kawo ya ce wannan ma tsami sau uku sai ce wai kai yanzu shekarar ka bakwai a gonan nan baka san inda rumani ne zaki yake ba sai ce bawan Allah gadin gonar ka ka bani ba ɗanɗanar ya yi itacen ta ba wallahi tun da nake nan ban taɓa ɗanɗanar ko guda ba sai ce ta don Allah ka aure ta su suka yi Abdullah ibn al-Mubarak babban mashahurin malamin hadisi kuma attajiri wanda in ya je maka in zai je maka zai ce duk mutane su tattara huzurinsu su ajiye wuri guda zai rinka ciyar da alazai har aje maka a dawo sai nasa huzuri ya kare sannan ya fara ba mutane cikin Abdullahi bin Mubarak min awsakin nasi fil hadis yana cikin amintattun mutanen da in sun faɗa hadisi ba ba ba tambaya su ya ku wa musulmi idan ka tsare amana Allah zai tsare kuma Allah zai taimake ka ba abinda za ka rasa wani bawan Allah yana yana sana'ar yadi yana kawo yadi daga kasashen waje sai ya zo da wani nau'i na tufafi mai kyau mai tsada amma a ciki sai aka samu wani wanda yana da illa sai naɗe ya ajiye saman kanta duk yadi ya ƙare sai shi duk wanda zai ce wannan ba mai kyau bane ya fita ko da ya dawo sai duba babu shi ya ce ma yaro sai aka ce kai wani arne ne ya saya nawa ka sai da masa ya ce dubu talatin ce maza nemo shi ya je dawo da shi ya ce ya haƙuri wannan ba na sai da bane domin yana da illa buɗe ka gani har da yi mamaki yace to yaya aka yi haka yace musulunci bai da in yaudara ba har ne yace to zan ko shiga wannan musulunci na kai sannan ina kudin da na bayar yace ga su yace duk wannan kudin fojiri ne ga kudin kwarai na a haka yake kudin ma ba na kwarai bane da buki shi ba ya yi nasa halin amma musulmi sun masa halin musulunci saboda haka sai musu tukwici na uku da Allah yake bawa masu amana shine tukwicin da kowa yake alladhina hum li amanatihim muhadimurahum walladhina hum ala salatihim muhafizun allati ulaika humul warithun alladhina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun don haka aljanna firdaus idan mun zamo mai idan mun zama masu amana don haka mu yi tunanin tarihin magabatanmu na da mu yi tunanin tarihin magabatanmu na kurkusa ya aka yi muka canza da gare su ba da nade wannan bana ji ana fira da wani daga cikin ministocin premier ahmadu bello allah ya kansa ya ce lokacin da aka gina gidan wannan Musa janar Musa Hassan Katsina a nan Kaduna an ba da kwangilar gina shi akan fan dubu ɗari gwamnatin arewa ta ba da kwangilar gina shi saboda firimiya da mai gidan da firimiya yake nan kusa da masallacin sultan bello duk gidajen ministoci ne iri ɗaya da aka ba da kwangila aka gina masa nasa yace jaridun kudu suka yi ta zage-zage ya za a ɗebi kuɗi fan dubu ɗari a gina mutum guda gida kamar ka ce yanzu biliyan ɗari misali ko biliyan na tabbata da biliyan goma sun yi kaɗa a masu wannan kururuwa shi yanzu aka ƙarasa gidan sai sardauna ya kira ministocinsa suka yi mitin a gidan wannan bawan Allah yake cewa wallahi kalma ta farko da ta fito bakin firimiya ya ce zo wannan gida an gina shi gwamnati ta gina shi an ce wai saboda ni aka gina shi ya ce to idan na zauna nan gidan ya za a yi kiran sallah ya za a yi hulɗa da jama'a ya lura gidan ma daga get zuwa gidan ba wani sabon aiki ya ce wallahi ni ba zan taɓa zauna nan ya zauna can tare da ku shugabanni masu focus shugabannin da maslahar talaka suke nema su kuma a lokacin suna da talakawa masu imani talakawa masu yi musu addu'a talakawa masu ƙaunarsu talakawan da in suka ba su aiki za su mu kuma a yau muna da shugabanni masu cin amana su ko suna da talakawa masu zagi masu la'anta masu ɗebe albarka direba ne zai kai ka ƙauye yana riƙe da tare karanta Allah ya sa bacci ya kama shi dan iska na lura ma mashi Allah ya sa ma a buge yake to in je ya fada gada ya waye zai halaka ba tun da rasu ko baya ciki da haka ya koyin wa musulmi idan muna son gyara namu ne gaba ɗaya mu gyaru Allah ya gyara mana shugabanni mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam sun masa tambaya suka ce muna so ka roƙa mana ubangiji ya faɗa mana wace alama ce za mu gani idan ya yarda da mu wace alama ce za mu gani idan yana fushi da mu sai annabi musa ya tambaye ubangiji allah ya ce ka gaya musu idan na yarda da su zan ba su shugabanni na kwarai masu ƙaunarsu masu jin ƙayinsu idan na ya fushi da su zan ba su miyagun shugabanni su rinka gasa musu masara a hannunsu mu auna wannan da halin da muke ciki sannan mu dawo mu tuba zuwa ga Allah kowa ya dubi amanar da ke gabansa dan kasuwa ya duba sana'arsa ya duba yadda yake gudanar da kasuwancinsa ma'aikaci ya duba aikinsa manomi ya duba nasa shugaba ya duba nasa talaka ya duba nasa ka diba har cikin gidanka anya baka cin amanar iyalanka kana ba su haƙƙinsu yadda ya dace wallahi idan muka gyaru Allah tabaraka ta'ala zai gyara mana shugabannin shine kaida ta malamai ki ta kamata kunu yi wallahi alaikum duk yadda kuke haka za a samu da shugabanni a kan haka mu daina zagi shugabannin mu mu dawo mu yi tunani yanayin mu mu ko roki Allah mu dokokin sarki ya ba mu ikon gyara na jin tsoron kabar na tsawaita a lokacin da kila ba tsawaitawar ta dace na mai roƙo Allah dokokin sarki ya sa abin da muka faɗa ya zama hujja gare mu kada ya zama hujja akan mu wa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته to kamar yadda kace su a wannan yana cewa ya matsayin musulmi wanda ya shiga coci domin ɗaurin auren abokinsa shi ya halatta ko bai halatta ba ya halatta ka je lalurarsa amma ba a coci ba shiga coci ga musulmi da kowace irin hujja baya halatta da haka inda misali zai yi aure ka je kofa gidansa ka taya shi murna ba laifi inda za a mashi mutuwa ka je ka mashi jaje ka masa sannu ba tare da kayi ka wuce gona da iri ka fita daga tsarin shari'a ba ko babu laifi amma zuwa daura aure a coci baya assalamu alaikum rahmatullah an ce malam shin gaskiya ne duk yadda mutane suke haka za wannan na riga na bada amsa haka shugabannin suke shi ya halatta mutum ya yi roƙon Allah akan wani domin ya ɗauki wani abu na dukiya ya ɗauki wani abu na ban fahimci tambayar babu laifi ka roƙi Allah ya cishe ka alherin ɗan uwanka babu laifi salam ya ce ƙarin bayani dangane da shugabanci inda mutum ya san akwai wanda ya fi shi cancanta me za a yi abinda an wajibi in ka san wanda ya fi ka cancanta ka bar shi akan wannan wurin kai ka zanyi wuri guda ne yake halalta musulmi ya nemi shugabanci ko ya ɗora kansa shine lokacin da ya tabbata ba wanda zai wannan aikin tsakani da Allah in ba shi kamar da annabi Yusuf alaihi salatu wasallam yake cewa ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun eh alim ka bani ma'aikatar tattalin arziki domin na iya tsaro kuma ina da cikakken sani a wannan layi sau da ka yi halatta mutum ya nemi aiki mukami a inda ya san lalle yana iyawa amma da zarar akwai wanda ya cika wajibi ne ka shi ya ce wai matana ta sani wannan ba zazzage ne ko matana ta sani in sake ta dole sai na rubuta wani abu ba shi ka nema ba ba shi ta nema ba eh wanda ba shi kare ba wanda ba shi ka ba ne sai ta bi kai malam faɗa min abin da yake cewa wanda yake zero din abin da ba shi kare ba ta eh daga ba ta ce a san shi kuma ce ba ta gida ba o wato shi sai mata dabara ya rubuta ki da ki gidanku ina gaida iyayenki sai ta ɗauka ta dunkule ta je gida daga baya ta karanta ce ita sun da ya ba takarda ta saku shi kuma yace lalle ba shi ka bane to ai ya fi ta gaskiya domin innamal a'malu binniyat shi bai niyyar shi ka ba. amma da kaddara ya rubuta shi kan kuma ya fasa bata to ya riga ya faru ya auku saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ɗauke ma al'ummata abinda suka suka kudurta a zuci matuƙar ba su furta ba ko suka ɗau mataki kaga ɗaukan alƙalami ya rubuta ɗaukan mataki da kuma ɗaukan mataki ne haka da ya rubuta ka da ta gani ba ta gani ba ya ɓoye wani guri inda ya riga ya rubuta to ta riga ta assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya don Allah malam a yi min ƙarin bayani game da tsarin iyali da wanda ba shi tsari abinda tsarin da shari'a ta sani shine ka hana masu bayyanar da abinda Allah ya hana ga jama'a gaban jama'a ba wai lalle ka tsare su cikin gida ba su fita ko akwai lalura a idan sun fito su fito da sutura wanda shari'a ta san da ita mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna zuwa masallaci ko ba su zuwa kai har kasuwa ma suna zuwa a dalilin wata mata ma da yahudawa suka mata yaudara a kasuwa manzo Allah ya yaki banu nazir ko ba haka ba da haka ba fitar sai aka hana ba a'a an hana tsiraici an hana fita irin ta jahiliya da haka mace idan za ta fita ta fita da sutura ta musulunci waɗanda za ta yi hulɗa da su ta yi hulɗa da su irin ta musulunci kada ta karya magana kada ta kaɗaita kada ta yi wato kada ta cakudu da maza inda bai dace ba da sauransu da sauransu da ka wannan shi ne tsarin da shari'a ta sani to ina jin wannan kusan su ne wayan da kuka bayar assalamu alaikum malam tambaya ta shi ne kaga shi wannan ba bahaushe ne tambaya ta ba shi ne ai ka ba ta ce ita ce ko wataƙila shi ma ba zazzage ne yace wani ɗa ne ya gaida mahaifinsa a tsaye sai mahaifin nasa ya ce bai ji daɗi ba sai ya ce waɗan daga yau idan ka ƙara gaida ni daga tsaye zan tsine maka ma'ana ya sa sun ku ya gwiwa ta ƙasa wani abubuwa ne na jahilci annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar da mu a cikin girmama magabata ce sai mun duka musu mujaddidi dan fodi Allah ya masa rahama cikin nurul albab ya faɗi wannan daga cikin miyagun al'adun ƙasar Hausa sun kuyo wurin gaisuwa yace idan ma ya kai matsayin ruku'i ya zan kaba'ira in ya wuce nan ya zan shirka saboda haka abin da ya kamata a karantar wanda bai sani ba a karantar da shi kuma ta hanyar karantarwa mutane suna iya gane gaskiya don haka shari'a ta ce a yi ladabi ta ce a yi da'a ta ce a girmama na gaba amma ba ta ce a sunkuya masa ba ba ta ce a yi masa durƙuso ba ta ka dambe da za ka nemi abin da Allah bai ce a yi maka ba wani ya ce malam ka yi magana a kan iyali malam ina da 'ya'ya wanda ina da 'ya'ya wanda baya sallah a kullum kuma yana zina ni kuma ina jin tsoron in je in gaya masu a'a malam wani shawari ne za ka bani to wa za ka gaya wa kace kana da 'ya'ya a kai ne za a gaya ba kuma ka riga ka sani umuman wajibi ne duk wanda aka san yana sabo a yi masa nasiha a yi masa gargadi a masa wa'azi amma da usulubi mai kyau a yi masa da hikima idan ka lura ɗanka yana abin da bai dace ba ka bi hanyar da za ka yi ka magance matsalar ba hanyar da za ka zuba ma wuta fetur ba wata baiwar Allah ta leka taga a ɗakin yaronta sai ta tarar da yana kallon fina-finan bata duk hankalinsa ya tashi ta je ta dawo yana kallo sai kamar ta masa magana ta yi shiru kamar ta gayan babansa kuma dai ba ta yi ba ta je ɗaki abin na damunta ta ce haƙuri da safe sai Allah ya bata dabara da ya zo da safe ya gaida ita umma ina kwana lafiya lau kaza kaza sai ta ce zauna idan mutum yana jin yunwa me ya kamata ya yi sai ce umma ina abinci ya ci mana ta ce idan bai samu ba ya zai yi sai ce umma wajibi da ya haƙuri ta ce to inda zai tsakuro wannan yunwar da loma ɗaya da zai kaɗa ba sai ce ya jama kansa musiba sai ta ce to ai kai musibar da kake jama kanka ta fi wannan ta ce kamar yaya umma ta ce kana tsokano ba kanka sha'awar mata shi wanda zai ci loma ɗaya ma da halar sai tsokano ma kansa mala'i kai kuma da haram kake tsokanowa kuma abin da ba za ka samu ba dan me da ba za ka yi hakuri ba sai sun koyar da kai ya ji ko ya ce umma na daina wallahi ba zan kara ba yana da kyau a bi matakai na lalama hanyoyi na siyasa wajen isar da saƙo musamman ga iyali da yaya wani ci assalamu alaikum akan amana mutum ya yi alƙawarin bauta wa Allah da bin dokokinsa ina matsayin constitution sai ka riga ka faɗa constitution ne ai ya riga ya kwanci duk wani tushe asalin constitution yarjejeniya ce ta zamantakewa tsakanin jama'a annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya zo madina ya kwansu mai digo ɗaya bayan ɗaya har guda wajen ashirin da uku ina ce ya kira yahuda ya ce to ga ga yarjejeniyar da zamu zauna mu da ƙasa ta mu ce mu da duk wanda ya kawo hari za mu tarbe shi mu da muna da yanci kuna da yanci za mu kare ku za ku kare suka yarjejeniya mai kyau ne ce da kansu saboda haka duk yarjejeniyar da bata saba ma dokar Allah ba wajibi ne aiwatar da ita amma duk inda ta ci karo da dokar Allah to null and void ta tashi aiki ba ta da matsayi assalamu alaikum malam i'm a young copper i have one sister that i have proposed marriage to but because i want to have something tangible doing before marriage and she is waiting for marriage after service. Do I now create a scenario that lead to the end of the relationship or do I build on any of her mistakes? Anyone you do, you are cheating her. You are deceiving her. So you are supposed to call her attention to the fact that you can't marry her at this time. she must go and get another one ina roƙon Allah ɗauke sarki ya sa albarka ga abin da muka yi kuma Allah ya sa mu gama lafiya ya rufa mana asiri ya sa mu zama masu riƙon amana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk zan rufe da ƙarin godiya ga ƴan uwa su malam Abbas su malam Ibrahim da su malam Ahmad da suka yi kokarin ganin cewa wannan zaman ya yiwu bayan na zo garin ku na yi wani aiki na kama hanya cikin ƙaddarar Allah na yi misin jirgi Allah ya kaddare ku ba za ku misin dina ba ni ba zai misin ɗinku ba na ji daɗin wannan kuma na roƙon Allah ɗaukin sarki ya sa abin da muka yi zama cikin mizanin mun ayyukan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh